الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء تقص لكم sha takwas ga watan Jumadal Ula hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin iziya na babban malami abul hassan ashazili wanda muke bibiyar sharhi da ƙarin bayani na doktor muhammadu mansur ainihin wato sokoto rahimahullah hafizahullah wannan kuma shine darasinmu na arba'in da biyar cikin wannan littafi muna kan gabar dai karanta dalilan ingancin sallah a bayan fasi ko kanta muka yi ta ainihin wato wasu sun ce a za a iya yin sallah a bayan fasiki wasu sun ce ba za a yi ba an makaruri ne wasu kuma sun ce haramun ne wasu kuma sun ce za a iya bin fasiki sallah amma a iya sallar juma'a da kuma sallar idi to sai malam ya fara kawo dalilan waɗanda suke ganin a iya bin fasiki sallah a sallar juma'a da idi ya ce hanabila su ne waɗanda suka halatta yin sallah a bayan fasiki a juma'a da idi saboda dalilan da ibn qudama ya ambata wanda daga cikin dalilan akwai wato ayar idanu diya lis salati min yawmil juma'a wa qaw ila zikrillah har zuwa karshenta da kuma ijma'in sahabbai cewa abdullahi dan umar da waninsa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna halartar sallar juma'a da idi ainihin wato tare da hajjaj bin yusuf da ire-irensa sannan an ce imamu ahmad bin hanbal shi ma ya halarci sallar juma'a idi tare da ainihin wato mu'tazilawa haka kuma malaman da suka zo a zamaninsa sannan kuma wannan sallah ta idi da juma'a sha'ira ce min sha'ir islam a zahira wato alamomi ne cikin alamomin addinin musulunci na fili wanda yake nuna karfin addini a guri yake nuna alamar akwai musulmi a guri shine a ga ana sallar juma'a duk sati a ga ana sallar idi duk shekara da sai malam zai yi tarjihi mun fara karanta tarjihin lokaci yayi yace a tarjih wa min khilali ardil adilla kama sabaka يتبين أن أن القول بصحة الصلاة خلف الفاسق هو الراجح أنا مكذاكو قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي وأما الأدلة القائلين بالبطلان أما دليلا وأن دسكي suka tafi akan bacin sallah a bayan fasiki fa imma adillatul aqaliyya ko kuma ya zama ko dai kaga dalilai ne na hankali لا تصلح لمصادمة النصوص الشرعية سوكو دليلين هنكلي ba su da ƙarfin da za su iya yin aron gama su ci karo da nassosi irin na shari'a shine musadama karo ke dalili na hankali ga kuma nassi a dole in suka kara lalle dalili na hankali zai faɗi a ƙasa domin dalili na shari'a shi ake gabatarwa akan dalili na hankali to sai ce waɗanda suka ce sallar a bayan fasiki ba ta yi ba to cikin dalilan su dalilai ne na hankali wanda su kuma ba za su iya ainihin wato cin karo ko ba za su iya yin karo da nusu na shari'a ba wa raddiha ballantana su yi raddin dalilai irin na shari'a aw ahadithun da'ifa ko kuma ka tarar cewa dalilan su dalilai ne waɗanda suka kunshi hadisai masu rauni la taqwa ala muwajahati hadith abi dharrin abi dharrin sahih wanda waɗannan hadisan din an tattara su saboda raunin su ba za su iya fuskantar su kalubalanci hadisin abi dhar wanda ingantacce ne ba fata an gane aw gairu wadihatu dilala ko kuma za ga hadisan da suka kawo umma sun inganta to fuskar kafa hujja da dalili da waɗannan hadisan ba a fili take ba fil murad wato ba wadihatu dilala bace fil fil murad ma'ana dalilan in ma sun inganta to hujjar bata zama fili ba game da maganar da ake nufi ta yin sallah bayan fasiki na fata an gane sai zai ɗauki ɗaya bayan ɗaya ɗauka ma'ana ko dai kaga sun kafa hujja da dalilai na hankali ko kuma kaga sun kafa hujja da hadisai masu rauni ko kuma sun kafa hujja da dalilan da ba suna magana bane akan abin da ake magana sai zai ɗauki ɗaya bayan ɗaya sai ce fa qauluhu ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala da suka ce afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun yanzu mumini zai zama kamar fasiki ba za su zama daidai ba sun ai cikin hujjojin sun kawo wannan cewa fasiki da mumini ba za su zama ɗaya ba don haka baya halatta a ƙarƙashin haka fasiki baya halatta mumini ya bi fasiki sallah sai ce inna ma ja'a fi siyaqi tamyiz bayna al-fariqayn fi thawabi wal ajri wal miqdar inda Allah subhanahu yace kawai ita wannan aya ta zo ne a cikin jerin bayanin tantancewa tsakanin ƙungiyoyi ko ɓangarori guda biyu tsawabi wajen sakamako lada a sakamako wal ajar da lada wal miqdar da kuma daraja inda Allah subhanahu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya sun zo ta zo ne a wannan gaba ta zo ne don ta nuna cewa lalle akwai fifikon lada da sakamako da daraja a wajen Allah ga mumini fiye da fasi darajarsu ba za ta zama daidai ba ladansu ba zai zama daidai ba وليس فيه ذكر لصحة الصلاة wato walaysa fihi dhikrun babu wani ambato da yazo a cikin ayar li sihhati salati na ingancin sallah aw butulani ha ko bacin ta babu to wa qad bayyana ijmala hadhihi al-aya kuma hakika ubangiji ta'ala ya bayyana wato a dunkule abinda wannan aya ta kunsa ma'ana ubangiji ta'ala ya bayyana abinda wannan aya ta kunsa a dunkule wa bayanil maqsudi min adami istiwa'il mu'min min al-fasiq da kuma bayanin manufar rashin daidaito tsakanin mumini da fasiki fil ayatayn ba'daha a ayoyi guda biyu da suka biyo bayan wannan ayat da ake magana akan ta afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun فقال تعالى شو بيجي تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وكذا wannan ayoyin guda biyu da suka zo bayan waccan aya za su fayyace maka maganar da ake akanta ba maganar sallah ba ce Allah ta'ala ce amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai falahum jannatul ma'awa suna da aljanna wadda take ma'awa ita ce makomarsu nuzulan wannan masauki ne bima kanu ya'maluna na irin abin da suka kasance suna aikatawa wa amma alladhina fasaqu amma waɗanda suka fandare suka zama fasikai fa ma'awahumun nar makomarsu ita ce wuta kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi nufin su fita daga cikin ta u'idu fiha sai a sake mayar da su cikin ta wa qila lahum a ce da su buku azaban nar ko dandana azabar wuta allazi kuntum bihi tukadzibun wutar da kuka kasance kuna karyatawa game da ita fa tabayyana anna al-maqsuda huwa adamu tasawi fil jaza wannan ayoyin guda biyu sai suka yi fashin baki da bayanin cewa lalle ashe manufar ita ce rashin daidaito a wajen sakamako lalle makomar muminai ba ita bace makomar fasikai lalle sakamakon muminai ba shi bane irin sakamakon fasikai an fahimci wannan aya wa am to kaga kenan wannan ayar ba za ta zama hujja ba kenan na hana bin fasiki sallah wa amma mastadalla bihi alhanabilatu amma dangane da kuma hujjar da hanabila mazhabar hanabila suka kafa hujja da ita ala sihhatil jumu'ati wal eid faqat khalfahu a bisa wato ingancin sallar juma'a da kuma idi kawai a bayan fasiki falaysa fi adillatihim ma yadullu ala al-ikhtisar to lallai su ma cikin dalilan da suka kawo babu wani abu da ya nuna keɓantar wannan nassosin ko dalilan akan wannan abin da suke magana a kai babu wani dalili da ya nuna cewa dalilin da suka kawo babu wani abu a cikinsa da ya nuna iya sallar juma'a da idi kawai ake magana an fahimta wal aslu asali cikin dalilan da suka kawo adamu al-ikhtisas shine rashin ainihin wato al-ikhtisas ke banta asali shine rashin keɓanta domin cikin dalilan sai sun kawo idan nudiya lil salati min yawmil jumu'ati ko wa qaw ila zikrillah kaga wannan ai ba ce fasiki da wanda ba fasiki ba da haka babu wani ainihin wato guri da aka nuna keɓanta da haka asali ma in nassi ya zo to babu keɓanta har sai an samu hatta ya da dalilu bihi har sai an samu wani dalili da ya zo da ya nuna cewa akwai keɓanta wannan hukuncin ya shafi iya rukuni kaza banda rukuni kaza amma in babu wannan dalilin to asali dukkan dalili da ya zo ya shafi umumi ne gaba ɗaya wal ilmu inda Allah an fahimta sani ya tabbata ga Allah yanzu kenan a dunkule bin fasiki sallah ya halatta ko bai halatta ba in kun fahimta bin wanda ba fasiki ba ya fi ana magana akan ijiza kuma in har ga lafiyayyen liman mumini wanda ba fasiki ba ai ba daidai bane ma mutane su fasiki ya ja sallah an fahimta amma abin da ake kokarin tabbatarwa a nan shine idan kuma wani ya fi fasikin sallah sallah ku tayi sai kawai abin da ake magana ko hatta sai sharadi na tara cikin sharadan limanci al-qudratu alal arkan iko akan kawo rukunai ya zama limaminku duk rukunan sallah zai iya kawo su yana iya tsayuwa yana iya ruku'u yana iya sujada dukkan abin da ya shafi arkanus sala zai iya kawo zai iya karatu duk abin da ake bukata na rukunan sallah yana da ikon yin su fala tasihu imamatu al-ajiz an ruku baya inganta limancin wanda baya iya yin ruku'u al'ajizu an ruku an fahimta kila ainihin wato wato ya samu matsala a bayansa ko ya samu matsala a kwankwasansa don haka baya iya ruku ko kuma an masa wani ko ya kare an sa masa wani rodi da haka shi baya iya yin sunkuyawa ko kuma haka Allah ya halice shagidadde ne shi baya iya yin ruku ina ba ta gane sai suka ce illa an yakuna al-mamumu aidan ajizan anhu sai dai idan mamukinsa shi ma gajiyayye ne ga barin yin rukubin irinsa shi shagidatse ya limanci shagidattu suke nan ba matsala an fahimta jam'i ne na shagidattu amma ga mutane santal lafiyar su kalau shi kuma baya iya yin ruku'u saboda wata matsala da ya samu ko saboda haka Allah ta'ala ya halice shi to wannan kuma baya inganta ya zama limamin mutane wa kadhalika la'ajizu an ahkamis salah haka wanda baya iya kawo hukunce hukuncen sallah fala tasihu imamatuhu shi ma limancin sa baya inganta illa limithlihi sai ga wasu makafu irin sa wanda su ma ba sa iya san ba sa iya zuwa da hukunce hukuncen sallah wa tulifa a inda malamai suka yi sabani hal tasihu imamatu man lam yumayyiz baina dhad wa dhad wa imamatul lahin inda malamai kawai suka samu sabani a inda suka ce shin limancin wanda baya iya bambance haruffa baya iya bambance bod da kuma za baya iya bambance su in ya zo kila za sai dinga ce mata ba in ya zo wala zalin sai ce wala za ba yake kiransa ko kuma duk inda zuwa take dhabi yake kiranta inna Allah la yahdi al-qawma dhalimin ba ya iya cewa ba iya wannan kadai ba harufa ne ya zamanto ba ya iya bambance tsakanin kila sa'un da sa'at ko ba ya iya bambance da sin ko ba ya iya bambance tsakanin za da za da za ko ba ya iya bambance tsakanin kha da ka an fahimta duk kaga waɗannan akwai bambance-bambance guraren da suke fita ma daban-daban ne to sai aka samu galiman badun baya iya faɗa sai ce ra ghairil maghdubi sai ce magarubi wala dalin sai ce wala ralin ina ba ta gane to akan waɗannan wallahi ne da kuma imamatul lahin limancin mai kuskure ya haddace karatun da ta'adi in ka je makaranta allo za ka je za ka ce ya cika ta'adi to bakinsa ba shi da kyau ko dai ya koya a wajen malami mai ta'adi don haka shi ma da ta'adin ya koyi karatu akwai wanda za ga malamin ne shi ma ba uku ɗalibu wal masuluf ke da haka da ta'adi ya koya wani kuma bakin nasa ne bai da kyau ko kuma ya yi wata makaranta wadda a can bakin ya ɓace yanzu ana ta ƙoƙarin gyara wasu abubuwan ba sa gyaruwa ko kuma farko shi ya galibi za a ga wani shine malamin kan ko mai ƙoƙari shine wanda zai ɗan saurari kasar wani kuma kawai tun da ya iya tada baki kawai shi ke zama ya karatunsa in yi karatu ya haddace sai ka dinga jin akwai barna a ciki shine imamatul lahi wato da kuma limancin mai barna to sai yake cewa a doktor hafizahullah yake cewa man lam yaqdir ala al-ityan bi arkani salah duk wanda baya iya kawo rukunan sallah a matsayinsa na liman linaqasin fihi saboda wata tawaya da yake da ita aw maradin ko saboda wata rashin lafiya da yake da ita sai zama baya iya kawo wani rukuni cikin rukunan sallah fala mani'a min an ya umma amsalahu ba abin da zai hana yayi limanci amma ga irinsa sai yayi limanci ga wasu irinsa marasa lafiya ko yayi limanci ga wasu irinsa waɗanda suke da wata tawaya ko suke da ainihin wato wani nakasu ko kuma suke da ainihin shanyayyar gaba to sai ya limanci ga ire-irensu mimman la yastati'uha daga waɗanda su ma ba sa iya irin wannan abin da shi ma baya iyawa in ruku'u ne baya iyawa su ma ba sa iyawa bal malai ba ma su kadai ba wa mimman yastati'uha aidan har da ma waɗanda suke iya wannan rukunin zai iya za su iya bin su sallah in kuka fahimci nan kaga malam bai goyi bayan maganar abul hasan ashafili ba shi abul hasan ashafili ya ce bai halatta ba abin abin limancin wanda baya iya ruku'u ko baya iya sujada ko baya iya dai wani rukuni cikin rukunan sallah to sai anan malam yake cewa ba abin da zai hana wanda yake gajiyayye mara lafiya baya iya yin wani rukuni cikin rukunan sallah babu laifi ire-irensa su bi shi sallah da ma waɗanda ba ire-irensa ba lafiyayyu duk za su iya bin su sallah sai ce dalili faqad rawa muslim domin imam muslim ya rawaito hadisi min hadisi anas radiyallahu anhu hadisin Anas Allah ya kara masa yadda Ala ya ce saqatan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an farasi Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fado daga kan doki wa juhisha shuqquhu al-ayman bangaren sa na dama sai ya bugu na fata an gane fa dakhalna alaihi sai muka shiga wajensa na'uduhu dan mu duba shi muna gurin fa hadaratis sala sai lokacin sallah yayi fa sallabina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah qa'idan yana zaune fa sallaina wara'ahu mu kuma sai muka yi sallah a bayansa qu'udan mu ma muka zauna falamma qada salat yanzu su sun bugu su ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya faɗi daga kan doki ya bugu ya zama baya iya miƙewa ya sallah saboda buguwar da yi saboda jin ciwon da ya yi a gurin da aka sai ya zama na yana sallah a zaune su kuma da suka zo sai ya zama to su kuma lafiyar su kalau suka ce yayi sallah a zaune kuma muka bi shi sallah mu ma muka zauna falamma qada sala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah qala sai ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bi a wata ruwayar su sai suka mike sun ga tunda shi bai da lafiya yana sallah a zaune su sun ga lafiyayyu ne sai suka tsaya to da ya lura cewa a tsaye suke sai fa ashara ilaihim an jilisu sai ya musu ishara yace su zauna duk da su fa lafiya su kalau za su iya tsayuwa amma ya musu ishara yace su zauna to da aka idar da sallah sai yace da su innama ju'ila al-imamu kawai shi liman an sa shi ne li yutamma bihi dan ayi koyi da shi in har ba za a yi koyi da liman ba to me hikimar ka bi liman za ka fiye shi za ka riga shi ruku'u za ka riga shi dagowa daga ruku'u za ka riga shi tafiya sujada to kai sallah ka kai kaɗai mana domin shi hikimar sa liman shine dan kowa cikin masu bin sallah su koyi da shi fa idza kabbara fakabbir a ƙarƙashin wannan ka'ida sai ya zama sai in liman yayi kabbara sannan sai ku kabbara wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujada sannan sai ku kuma ku yi sujada wa idza rafa'a farfa'u idan liman ya dago daga sujada sannan ku kuma sai ku dago وإذا قال سمع الله لمن حمده إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كوكما سيكوشي ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا إذا وني دليل يسا الإمام كي صلى أزوني saboda larura ko saboda faduwa ko saboda rashin jin ciwo ko wani dalili fa sallu qu'udan ajma'una to sai ku yi sallah a zaune gabaki ɗayan ku to kaji wannan dalilin ne ya nuna kenan idan shi liman yana da matsala ko lafiya ku kalau za a iya bin sallah ko ba za a bi shi ba za a bi shi sallah wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi hadisi na 411 qala an-nawawi imam an-nawawi yace fahtalafa al-ulama fihi to wannan matsala da ta faru malamai sun tattauna sun karu juna sani a cikin ta faƙalar ƙwa'ifatun wasu daga cikin malamai kam sun tafi bi zahirihi a zahirin wannan hadisi sun tafi akan wato sun faɗi zahirin wannan hadisin cewa in liman ya samu matsala da ba zai iya tsayawa a tsaye ya cika wani rukuni ba su kuma ma mu kalau suke to za su koma irin yadda ya koma ma'ana in ya zauna sai su zauna su ma ya kasa tsayuwa eh kuma shine liman eh to yanzu su ma tsayuwa ta fada a kansu sai su zauna kamar yadda limamin su yi sallah a zaune su ma duk za su yi sallah ne a zaune wannan shine yadda wasu cikin malamai suka ce saboda wannan hadisin su ma suka tafi akan zahirin hadisin wa mimman qala bihi daga cikin wanda suka tafi akan wannan hadisin Ahmad bin Hanbal wal Auza'i rahimahumullahu ta'ala Imamu Ahmad da Imamu Al-Auza'i Allah madaukakin sarki ya musu rahama wa qala Malik rahimahullah imam malik rahimahullah fi riwayatin a wata riwaya sai yace la yajuzu salatul qadir ala al-qiyam khalf al-qa'id la qa'iman wala qa'ida to imam malik shi kuma sai yace la yajuzu salatul qadir ala al-qiyam sallar wanda yake da ikon tsayawa yi a tsaye to sallarsa ba ta halatta khalfal qa'idi a bayan wanda yake zaune limamin ba shi da lafiya a zaune yake a wannan ruwayar sai imam malik yace to shi wanda yake lafiyayye mai ikon tsayawa baya halatta ya bi wannan limamin wanda shi kuma a zaune yake la qa'iman wala qa'idan la a tsaye wala a zaune wato yanzu kaga mazhabar ta bambanta shi ba ya da lafiya imma dai a samu wasu marasa lafiya irin sai ya musu sallah ko kuma ya sallasa shi kadai su kuma shi kuma wannan ya je nemi lafiyayye yan uwansa lafiyayyu su sallasu shi a wajen imam malik a wannan ruwayar kenan baya halatta wanda yake lafiyayye da zai iya tsayawa ya bu mara lafiyan da yake a zaune sallah ko a tsaye ko a zaune auli nawa kenan biyu ko wa qala abu hanifa wa shafi'i wa jumhurus salaf rahimahumullah imamu abu hanifa imamu shafi'i da mafi yawan malamai rahimahumullahu ta'ala Allah ya musu rahama sun tafi akan cewa la ya juzu baya halatta lil qadir alal qiyam ga wanda yake da ikon tsayuwa an yi salliya yayi sallah khalfal qa'idi a bayan wanda zai salla a zaune illa qa'iman sai a tsaye mazhaba nan kenan na'am mazhaba farko suka ce in dai liman ba shi da lafiya ko kuma ba zai iya sallah tsaye ba to ma mu ma duk zama za su ko da su lafiyayyu ne mazhaba ta biyu ruwaya ce daga imam malik yace in dai liman ba zai iya sallah a tsaye ba mamun da su kuma lafiyayyu ne ba za su bi shi sallah ba la a tsayen wala a zauna abu hanifa imamu shafi'i da mafi yawan malamai suka ce a'a idan liman bai da lafiya zai sallah a zaune ya halatta mamu su bi shi amma shi yana zaunansa su suna tsayensu kullun fi falakin yasbahuna kullun ala sunnatihi shi sunnarsa ba zai iya tsayuwa ba tsayuwa ta faɗa kansa to yayi sallar sa zuwa su sunnar su lafiyayyu ne za su iya sallah tsaye to su bi shi a tsaye da haka sai a zuwa tarar da liman gashi tan a zaune ga ma mu cirko cirko a tsaye zai yi imani ya ce Allahu akbar sai a ga su kuma sun yi ruku ya dago su daga sujadar ma ba kai goshin sa zai ba zai sunkuya sosai su kuma za su durƙusa su kai goshin su kasa haka za a yi sallah wahtajju to su wayannan malamai na uku Imam Abu Hanifa da Shafi'i da jumhur sun kafa hujja ne bi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam sun ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam salla ya taba yin salla fi maradin wafati a rashin lafiyar da ya rasu yayi salla ba'da hadha qa'idan ba'da hadha qa'idan bayan waccan sallar da aka yi ta yana zaune mamu su ma suka zauna to bayan ita din a rashin lafiyar da ya bar duniya ai ya kuma yin wata sallah bai da lafiya lokacin yayi sallah qa'idan shi yana zaune wa Abu Bakar radiyallahu an sayyidina Abu Bakar Allah ya da shi wannasu da sauran mutane sahabbai khalfahu suna bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyaman su kuma kun je hujjar su yanzu su wa'ancan sun kafa hujja da zahirin hadisin annabi yayin sallah a zaune suma ma mu suma suka yi sallah a ina a zaune to imam malik shine kawai ba kawo me ya dogara da shi ba na cewa ba za a bi liman limamin da yake sallah a zaune masu wanda suke lafiyayyu a tsaye ba za su bi shi ko a tsaye ko a zaune ba amma wannan mazhabin na karshe su kuma suka ce a dalilin su na cewa shi liman tunda ba shi da lafiya yayi sallar sa a zaune su ma mutun da kalau suke su kuma su sallar sa tsaye suka ce ai hakan ya faru lokacin annabi bai da lafiya rashin lafiyar da ya rasu yayi sallah shi a zaune sauran sahabbai kuma suka bi shi a tsaye wannan hadisin ka duba al-minhaj sharh an-nawawi ala ala muslim mujalladi na daya shafi na 101 zuwa 102 an fahimta ko yanzu ka gan ka kalli wannan ai na karshen shine shine dalilin da za a dauka saboda shi kaga yayi jam'in adilla din duka yayi jam'in adilla din duka an bi liman sallah yana kan sunnarsa su kuma mamu sun bi shi suna kan sunnarsu kenan kuma hakan ya faru a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a rashin lafiyarsa ta ban kwana ta karshe da aka ga kenan koda yasa wasu suka shafa wancan hadisin da wannan suka ce wannan hadisin ya shafa wancan wanda aka ce ai sallah duk a zaune saboda gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yin da yayi a aikace ya nuna cewa to wancan kuma ya zamanto ainihin wato nasir ko ba magana na'ibi ake ba ai ba lalle bane sai an samu na'ibi ai magana ake kadan ka san kujeran liman ba mai karfi ce mu ne muka raina liman sai da kawai in aka ce liman ne kawai shi kenan kawai kai kai kawai a sallam a sallam ma sai an nuna maka gaban ka iya ko kuma ga mutane su suke sarrafa ka su ne za su nuna ga yanda zaka amma liman ka'idar addinin musulunci da tsari irin na addini jagorancin nan musamman jagoranci na addini jagoranci na duniya ma kana kallon yadda ake bin process ake bin protocol alanta jagoranci na addini ai kaga an san ga wanda za su iya ga wa me yasa ba a ce to tun da annabi sallah shi da kansa ya ja sallah abin da haka hakkin sa ne shine liman in bai karyar ba ya ce in cewa yayi wani wani ja sallah shi kenan in kuma bai ja din bai ce wani ya ja ba shi yayi shige a haka to kar ku samu matsala shi bai da lafiya yanzu kila ma ka kamo shi aka daga gidansa aka zo aka aje kan wani ya ce ka wannan mayan liman ne ba shi da lafiya ma to falalar da ladan fa a ce kai ne jagoran masu sallah an gaya maka wannan karamin matsayi ne kai ne ba gurin da bawa ya fi samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala irin a sallah a ce kai kake jagorantar mutane ka ja su ku tafi gaban Allah a kansila ba ake ta abin nan do or die ko ko ko ko ko wata kujera ta duniya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين من sai ka jagoranci masu takawa masu tsoron Allah sai kai kake jagoranta shi wajen aikin alheri in har wani an ce ku zauna ku yi matsala a ban masa kujerar kai ai ba wani abu ya ce bai yadda ba sai an kara an yi zabe an tantance a tabbatar da wanda ya ci wani akan an yi ba a yi masa yadda yake so bayan waye an ci baki ko kuma waye ke ya ma ba fatin gaba ɗaya ko ba haka ake ba a duniya idan liman ya ce saboda wannan ladan da yake kallo shi ba zai janye ba an kakkamo shi daga gidansa an ajiye shi mai a ciki an fahimta da aka kawo mana wani azanci ne shi yasa na yi wannan bayani eh mutane za su ayo kalan yake ma kan ya fito da gida wani ya ce da Allah shi kai mana sallah rashin tsarin mu fa ya isa fa limamin yana nan fa dan minti ɗaya biyu ya tsara kawai sai shi ma ya ji an tada sallah kawai ba wanda zai jira shi kawai ya ji an tada sallah to wannan rashin tsarin kuma ba zai kai mu ko'ina wa amma man yalhanu fil qira'a amma game da wanda yake yin lahani a cikin karatu ma'ana yake yin kuskure a karatu wala yumayyizu bainal huruf baya iya ware baya iya bambance tsakanin harafai kuma wannan sai dai Allah ya gafarta mana wanda ya karatu mai kyau da tajwidi mutum na ne wanda yana iya bambance waɗannan harufan za a ga mutum gashi hafizin alkurani ko kuma yana da hadda mai yawa amma haka aka karanta hatta karatun da ake yi a islamiyyan shi ma haka kowace islamiyya wacce take tsitsiye ɗalibai su karatu da tajwidi wani karatu ma da yanzu za ka ta jin ana yayin za a islamiyyu zai ga mutane kamar masu yagaggen baki inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin aka dinga jin wannan ko kon baya kon e karata wani irin wasali ne ita ba imala ba shi ba gashi nan dai to saboda kaga duk amma shi ko da yaushe karatun alkur'ani wato akwai wato kuskure wanda yake alkhafi akwai kuma kuskure wanda yake aljali to gaskiya kuskure jali ba a ba a musamaha ba a kauda kai akan amma kuskure khafi wato koyayyen kuskuren da sai Allah ramomi gwanayen Qur'ani su suke gane nan gurin bai kaza ba amma sauran duk wayanda ake ja san me ake wannan ba za ka kalkale liman ka ce sai ya har wato abin nan kuskure aljali allahul jali shi ma sai alkhafi kai shi ma sai abin wannan za ka ga kawai sai dai in ka samu alaramomin na sosai wayanda sun sha tajwidin sosai kila ma dan musabaka ne to shi ne wannan zai ce maka wannan ainihin wato cire-ciren ya ce ma danja a cikin sallah amma kai baka gani lahani ne amma koyayye ne su sauran mutanen gurin ba wanda zai gane da kai amma akwai lahanin da yake jali fili yake wannan duk wanda an ya zauna gaban malami an koya min wannan gurin ya san ba daidai kai ba to idan liman yana irin wannan gaskiya a sake shi an gane ko amma idan liman ya zama to ɗan irin wa'ancan ne to wannan ba a ba a abin nan kuma shi qur'ani wani irin littafi ne duk lokacin da ka zo gaba wanda yake ka sai ya ji gyara duk lokacin da za a karanta a gaban wani wanda shi ya fi ka lakantarsa to sai ya ji gyara an fahimta to wannan kuma kaga wani abu ne wanda abin da ka shi la'anin wanda yake za a ji musamman musamman rashin bambance haruffan nan kaga lahani saboda akwai harafin da kana canza shi to ma'anan ba ta canza shi sa za ga ake ba da karfi game da wato sifatul huruf da sauransu makharijul huruf da kuma sifatul huruf saboda wani harafin kana fadarsa yanzu in cace ka faɗi sinke kasashe to ma ma'ana canza za ce ballantana kuma ka ɗauke shi ka sa tsadi kaga ma'ana ta ta ta baki ina fata an gane to akwai ire-iren waɗannan to shine nan ma yake cewa amma wanda yake kuskure baya iya bambance harufa fa in kana zalika amdan idan da gangan yake yin haka baya baya bambance harufan kawai saboda kawai shi haka ya saba yana iya zai iya tsayawa ya gyara karatunsa zai iya yin karatun mai kyau amma kawai da gangan yake gaggasa karatun yanda yake so kawai fala shakka anna salata wara'ahu la tasih mala yace ko shakka babu wannan sallah a bayan sa bata inganta ba baya halatta a bishi sallah duk wanda ya zauna yayi wahala ya haddace alqur'ani gyaran gyaran alqur'ani ya abu ne mai sauki zai iya zama ta juhidin mai kuma Allah na tuba mutumin da ya musamman tunda mu za ga galibi haddar ake fara nema daga baya kuma a zo a nemi wasu abubuwa sabanin wasu wuraren da ga da tajwidin sa dama zaka haddace shi ruwan kaga wanda zai haddace shi da tajwidin su shi bai da problem yana gama haddasa in yi karatu zaka ji kai masha Allah amma mu yawanci sai a zo a ce kawai ka nemi tilawa yara ya ba shi da wahala to shine kuma wani daga nan in ya haddace din kuma sai ga ya za a bata ma wani lokaci wani zo karanta wani kitabu tajwid ko wani hidafi na sabida shi kawai akwai dama da wanda suke da bulin ma wajen gyaran na wai tilawa lalacewa take tsagai Allah ba mu mu Allah ya saka mu da alheri zai ga mutum ga in ka ce ya dawo gyara yadda ta juyi ya ce a kai wala ma da yanzu gyara gyara nan garin kakanan nan tilawa ta juyi da haka idan mutum da ya zama da gangan yana iya bambance haruffan amma da gangan kawai yake karanta su yanda shi yake so ba yanda Allah ya saukar da su yake so a karanta ba to wannan bin sa sallah baya inganta wa amma in kana li ajamatin fihi amma idan ya kasance sabida wato baubauci ko baubancin da ke tare da shi baubawa ne ma'ana ba balarabe ba ne dama an fahimta ajami ne da aka sai wannan tasirin ajamancin yake shiga cikin harufan na ba ta gane sai zama to ku za a ga ko wasu kabilun da wasu harufan ba sa iya faɗa an fahimta akwai wanda ba sa iya faɗa sinu akwai wanda ba sa iya faɗa shino duk inda shinon take sai su yi mata faɗa sino in za ka tirke shi ka maimaita masa sau dubu miliyan shinon ɗin sa sinon ci akwai wanda za ba iya faɗar ra'un makarajinsa na ra'un yana da tangarɗa ba ya iya faɗar ra sai ka dinga jin yana ra ra ko to akwai ire-iren wannan wanda wani haka bakin yake wani kuma ajamancin ne wannan yadda ba yaransa bane ya sa haruffan wasu na latin da larabci ne baya iya faɗin su yadda ya kamata to wannan kaga shi ba da gangan bane aw fagamatun aw lasagatun kai ko kuma gura gura shine kamar ra'un yace ra yana da gura gura ma'ana bakinsa akwai wasu illoli da makharijul huruf ba ta yana da wasu illoli ko dai a tantanin makwallatansa makharijul huruf din nan da ake da su guda biyar akwai al-shafatai ko akwai al-lisan akwai al-halq akwai al-jaw akwai al-khayshum ko to shi kila ko khayshum din sa ba yana da matsala da aka biyan da aka yi tunda yana da matsala a khayshum harufan duk da suke fita daga khayshum ko kuma a ba khayshum bane da makharijin ina jin da akwai lisan ko akwai hal akwai ɗan shi ne shafatain ɗin guda biyu kenan ko akwai hal akwai lisan akwai jau guda biyar ne ina jin kamar hanshun ɗin in ban manta ba an fahimta to za a ga wani shi kuma matsalar ta sa hal ɗinsa duk yadda za a yi ba zai iya faɗa ba saboda matsalar ta wato akwai wani guri da yake da matsala wajen fitar da wannan harafin kun fahimci dai me nake nufi ko shine lafazatun fi lisani ma'ana yana da wani gura-gura haka akan harshen sa wani sai gan yana fitar da ko yana magana zai fi kamar an zuba masa tsakon kwani a bakinsa wajen harufan da yake yadda yake fitar da su fasahihu to shi wannan wanda ba da ganganci bane baya iya fitar da harufan a'a bakin ne haka ko kuma saboda shi bahaushe ne ko kabila kaza ne akwai wani harafi da ba wannan kabilar dama an san ba ta iya faɗa to ya zama to a haka yake haddace qur'ani ko yake jan mutane sallah to fasahihu sihata imamatihi zance mafi inganci fasahihu zance mafi inganci sai hatu imamati wato ingancin limanci sa zai iya jan mutane sallah an san duk ya karatun sa mai kyau ne amma in dai zai faɗi wani wannan harafin sau nawa in zai buta wannan harafin sai an gane cewa yana da matsala a wannan harafin wannan ba matsala amma duk wanda yana da ikon da zai iya bambance harufan sai zama baya iya bambancewa kawai saboda shi baya son ya ba kansa wahala kawai haka zai dinga karantawa to wannan shine suka ce baya halatta a bi shi sallah wa in kana al'aula taqdimu ghairi in wujida ko da yake abin da yafi a gabatar da waninsa in an samu in kuna da limamin da baya iya bambance tsakanin dot da ra ko baya bambance tsakanin kha da ka ko sod da sa da sa ire-iren waɗannan baya iya bambance su to in akwai wanda yana iya bambancewa to kawai a haƙura da shi a gabatar da limamin da yana iya bambance waɗannan wannan shi ya fi والله أعلم قال المصنف رحمه الله وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية هو الظنية كالمالكي كلف كلف الشافعي sai malai cewa haka yana halatta wato yin sallah a bayan wanda aka saba masa a mazhaba wato ba a saba da shi a asalin addini ba amma an saba da shi a rassa azzanniya wanda dama su rassan galibin su ana gina su ne bisa zato mafi rinjaye sai ba da misali sai ce kalmaliki kamar bambanci tsakanin ba maliki kalfa shafi'i a bayan ba shafi'i wannan ba komai wannan dan mazhaban malikiya ne zai iya bin dan shafi'iya sallah ko dan shafi'iya ya bi dan hanbaliya sallah ko dan hanbaliya ya bi dan hanafiya sallah wannan dan bambancin mazhaban malikiya da shafi'iya hanbaliya da hanabila wannan bambanci ne wanda ba a asali ba bambanci ne a reshi وذلك لاستحاة صلاته بنفسه abin da yasa haka saboda ingantar sallar shi a karan kansa idan ba maliki yayi sallah sallar sa tayi tayi to in ba shafi yayi bi shi ma tayi idan ba hanbali yayi sallah sallar sa tayi eh to in ba hanafi yayi bi shi sallah shi ma sallar sa tayi wa anna al masail allati qallada fiha imamahu domin mas'alolin da yake yin koyi yake yin takalidanci da limamin sa wato na mazhaba a cikinsu laha musawwigatin shar'iyya suna da wato suna da hanya suna da mashiga a shari'ar musulunci wa in khalafat mazhaba man salla wara'u ko da kuwa sun saba da mazhabar wanda ya salla a bayansa su ma za a gani wannan matsalolin da ya dogara da su ko yake bin limamin mazhabarsa a kansu suna da tushe a addinin musulunci na ba ta gane قال ابن قدامة رحمه الله ibn qudama rahimahullah yace fa ammal mukhalifuna fil furu' amma dangane da waɗanda suka saba da juna fil furu'i abin da ya shafi rassa ba a asali ba ka ashabi abi hanifa kaman almajiran ko mabiyan abu hanifa wa malikin da malik wa shafi'i da shafi'i fa salatu khalfahum sahihatun yin sallah a bayan su wannan ba matsala ya inganta ghairu makruhatin ba makruhiya bace ba makruhi bane bin su sallah نص عليه أحمد إمام أحمد يا نصا تولى بياني لأن الصحابة والتابعين دومين صحابي التابعي ومن بعدهم دوات أن سكا زوبايانسو لم يزل بعضهم يعتم ببعض كو يعتم ببعض wato sashin su bai gushe ba yana yana bin tashi sallah tare da cewa ma'akhtilafihim tare da cewa sahabbai a tsakanin su ba akwai dan bambance bambance da sabani fil furu'a abin da ya shafi rassa fakana zalika ijma'an wannan sai zama ijma'i ne kawai ba matsala ba shafi'i yabu ba hanafi ba hanafi yabu ba maliki ba maliki yabu ba hanbali wannan ba matsala wani annal mukhalifa domin abinda aka saba din imma an yakuna musiban ko li annal mukhalifa domin shi wanda ya saba din wato imam malik da ya saba wa imam shafi'i a wata matsala ko imam shafi'i da ya saba imamu abunan Ahmad a wata matsala ko Imam Ahmad da ya saba Abu Hanifa a wata matsala misali zai ce imma an ya kuna musiban ko dai ya zamanto ya dace fi ijtihadi a ijtihadin sa falahu ajrani sai zama yana da lada guda biyu ajrul lijtihadihi ya samu ladan ijtihadin sa wa ajrul li isabati da kuma ladan dacewa da ya yi ijtihadin nasa aw muqti'an ko kuma ya zamanto wajen ijtihadin nasa yayi kuskure falahu ajrun ala ijtihadihi to zai samu lada ɗaya na ijtihadin nasa wala isma alaihi fil khata kuma babu kuskure babu laifi akan sa inda ya kuskure din li'annahu mahfudun an domin an saryan masa da kuskure din an saryan masa da zulubin na fata an gane niyatul imama sai kuma matsala game da niyyar limanci shin in liman zai ja mutane sallah lalle sai yayi niyya niyyar limanci to akan wannan sai ce ikhtalafa ahlul ilm malamai sun yi saɓani fil imani game da liman hal tajibu alaihi niyyatul imama shin niyyar limanci wajiba ce a kansa banda niyyar sallah da zai lalle sai ya kudurta shi liman ne zai ja mutane sallah wa fi zalika arba'atu aqwal to akan wannan matsala akwai maganganun malamai guda hudu alqaulul awwal magana ta farko la yushtaradu ala al-imam ba sharadi bane akan liman an yanwiya al-imamata yayi niyyar limanci mutlaqan a kowane irin hali wa huwa mazhabu shafi'iyya wannan shine mazhabu shafi'iyya kawai yanzu ya ja sallah ko sallar gawa ko sallar khawf ko sallar idi ko sallar juma'a ko sallolin farilla ba sharadi bane sai yayi niyyar limanci wannan shine mazhabin shafi'iyya adillatuhum dalilun su akan haka an aisha radiyallahu anha qalat daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl manzon Allah ya kasance yana sallah da daddare fi hujrati a cikin ɗakin sa wa jidarul hujra kasirun kuma bangon ko garu ko katangar wannan dan ɗakin da yake sallah gajeriya ce fara'an nasu shaksan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka hango inuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da alama kamar sallah yake faqaman unasun yusalluna bi salati kawai sai mutane su kuma ta bayan wannan katangar sai suka tsaya tunda suna jin karatu suna jin da abin da yake sai suka tsaya ta bayan garu ko katangar sai suke bin sa sallah yusalluna bi salati suna bin sa sallah fa asbahu sai gari da suka waye gari fa haddathu bi zalika sai suke ta tattauna haka ce ai jiya muka kwashi wani falala da gara basa muna nan kawai sai muka ga inuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana sallah muka zo muka bi shi sallah faƙama lailatan saniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma tsayawa ya sallah a dare na biyu faƙama ma'ahu unasu wasu mutane nan ma suka kuma tsayawa tare da shi sallu na bi salati suna bin sa sallah sana'u zalika lailatayn aw thalathan sun yi hakan har dare biyu ko dare uku hatta idza kana ba'da zalika to bayan dare na biyu ko na uku ne jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya zaman sa falam ya kharuji bai fito wannan gurin dan hujra din inda yake tsaya ya sallah sai ya fitowa falamma asbaha da gari ya waye zakara zalikan nasu sai mutane suke ta tattauna suna ambatan cewa jiya fa annabi bai fito ba fa qala da yaji su yace inni khashitu an tuktaba alaikum salatul layl yace abin da yasa ban fito ba ina jin tsoron kar a wajabta muku yin sallar dare kullum wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 729 imam muslim hadisi na 761 wa wajhu al-istidlal fi hadha al-hadith fi al-hadith al-awwal wato fuskar hujjar ko fuskar kafa dalili da hujja da wannan hadisin na farko shine annas sahaba sahabbai sallu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga sun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam walam yalwu imamatahum shi kuma bai yi niyyar limancin su ba walam yunkir alaihim kuma bai musu inkari ba an fahimci wannan wa ibn abbas radiyallahu anhuma qal Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace nimtu inda maimuna ya ce na yi bacci a wajen maimunatu bintul haris radiyallahu anha wannan biyu sallallahu alaihi wasallam inda domin khalatin sa ce yar uwan mahaifiyarsa ce yace annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana wajen ta tilkan laila a gidanta yake a wannan daren fatawabba sai annabi ya tashi ya alwala thumma qama yusalli sai ya tashi yana yin sallah fa qumtu an yasari abdullahi dan abbas yace sai na tashi ni kuma na tsaya a hagunsa ma'ana nayi alwala sai na zo na tsaya a hagu da shi fa akadani sai ya kamo ni faj'ala ni an yaminihi sai ya dawo ya sanya ni a damansa fa salla salata asharata raka'a yayi salla raka'a goma sha uku thumma nama sannan ya sake komawa bacci hatta nafaka har yayi mun shari wa kana idza nama domin annabi ya kasance in yana bacci na faka yana munshari ashe munshari ba laifi bane kan ba ba tawaya ba thumma atahu almu'adhdhin sannan sai kuma mai kiran sallah ya zo masa fa kharaja sai annabi ya fito sallallahu alaihi wasallam fa salla yayi sallah walam yatawadda bi saki alwala ba kaga baccin ba mai nauyi bane ke wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 666 imam muslim hadisi na 763 wa shahidu abinda muhallu shahid a wannan hadisin annabi na abbasin abdullahi dan abbas kama yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tashi yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi asna'i sala a tsakiyar sallar ya datsa annabi sallallahu annabi yana cikin sallar cikin sallar ya datsa shi ma yaje ba'ada ma a harama bayan annabi ya riga ya yi harama shi kuma ya zo ya alwala bi walam yunkir alai annabi bai masa inkari ba fadalla zalika ala anna niyyatal imami al imamatu ghairu mashruda wannan sai ya nuna ashe liman yayi niyyar limanci wannan ba sharafi bane kun ji hujjojin shafi'iyya ko wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan ya ga wani mutum yusalli wa hadahu yana sallah shi kadai fa qala sai ce ala rajulun yatasaddaqu ala hadha ba wani mutum da zai tashi yayi wa wannan sadaka ya taya shi sallan nan dan ya samu ladan jam'i fa yusalli ma'ahu ya salla tare da shi fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi fa salla ma'ahu ya salla tare da shi yayi yayi niyyar wani zai bi shi bai ba wannan hadisin shi ma mun karanta shi a baya ko hadisi ne wanda imamu imamu Ahmad ya fitar da shi da Tirmidhi da Abu Dawud da Hakim وصاه ووافقه الذهبي مجلد نئي شافينا دريبيو دا ترى وصاه كذلك الألباني في صحيح الجامع رقمنا دبوبيو دا دري شدا دا همسن دبي وهذا واضح في الدلالة أقول أن حديثا wato hujjarsu da dilala ɗinsu a fili take haifu annan rajula inda mutum lam yanwil imama ba sai yayi niyyar limanci ba li'anna alladhi qama ma'ahu qama ba'da an ahrama bi salah domin duk wanda ya zo wato li'annar rajula lam yanwul imama kai shi hadisin nan na biyu yace wadiqud dilal dilala dalilin da ake nema ya fito fili a wannan hadisin na karshe da muka karanta na Abi Sa'id al-Khudri domin kaga shi mutumin da aka zo tayawa lam yanwul imama ai bai niyyar limanci li'anna alladhi qama ma'ahu domin wanda ya zo ya tsaya tare da shi qama ba'da an ahrama bis sala ai ya zo ya tsaya tare da shi ne bayan ya riga ya yi harama harama sallah wan niyatu la takunu illa qabla takbiratul ihram ita ko niyya ba ta kasancewa sai kafin kabbara harama ya riga ya kabbara harama sai ya fara sallah aka cewa zai taimaka masa da aka aka zo aka taimaka masa suka yi sallah a gurguje an ce lokacin yayi so nake mu kai kan gaba asani mun ji kauli na biyu na farko ko alqaulu thani kauli na biyu suka ce la tushtaratu niyyatul imama ba sharadi bane sai an liman yayi niyyar limanci illa fi halin wahidatin sai a hali daya shi kuma wannan mazhabin wahiyar imamatun rajulilin nisa shine a inda namiji zai limanci mata fala yasihu an yaqta dina bil imam baya halatta su mata su koyi da liman illa bi niyyatil imama sai da niyyar limanci lahunna da shi limamin zai yi musu wa huwa mazhabu abi hanifa wannan ko mazhabi ne na abu hanifa wa allalu zalika sun illanta wannan kaulin na Abu Hanifa mazhabin Abu Hanifa bi ta'lilin ko kuma wa allalu zalika su wato mazhabin Abu Hanifa sun faɗi dalilin su akan haka bi ta'lilin amma dalili ne ghairu sahihin wanda bai inganta ba alqawlu thalith qawli na uku wujubu niyyatil imam wajibcin niyyar liman fi kulli mawdi'in a kowane guri tushtaratu fihi aljama'a da aka sharɗanta yin jam'i a cikin sa وقد حددوها في أربعة مواضع da aka sun iyakance guraren da aka sharɗanta ko inda ake yin jam'i a wurare hudu aljumu'a suka ce sallar juma'a wal jam da hada sallah bainal isha aini tsakanin magariba da isha lil matsar saboda ruwan sama wa salatul khawf da kuma sallar tsoro wal istikhlaf da sallar khalifanci inda liman ya samu matsala ya jawo wani ya zama khalifansa wa huwa qaulul malikiya wannan shi kuma qauli ne na malikiya wa allalu zalika su ma sun faɗi dalilin su akan haka bi ta'lilin amma dalili ne ghairu salimin ba dalili ne da aka sallama wa ba wato ghairu salimin min an-naqd dalili ne wanda bai kubuta ba daga suka shi ma an soki wannan dalilin nasu cewa a sallar jam'i sallar hada sallah saboda ruwa sallar tsoro sallar istikhlafi wannan a wannan wuraren dole liman su yayi niyya alqaulur rabi qauli da hudu tushtaratu niyyatul imama an shartanta niyyar limanci mutlaqan a koda yaushe wa huwa madhhabul imam ahmad wannan shine mazhabar imam ahmad wa aktsaru ashabihi da mafi yawan almajiransa wa allalu zalika bi ta'lilin muntaqadi su ma sun faɗi dalilinsu akan haka amma dalili ne wanda shi ma an masa naƙadi an soke shi wal qawlu alladhi tadullu alayhi al adillatu sahiha mala yace a ƙarshe zancen da ingantaccen dalili yake tafiya yake nuni akan sa yake tafiya akan sa ma zahaba ilayhi shafi'iyya shine dalilin da imamu wato mazhabar shafi'iyya suka tafi akai min cewa anna niyatal imama anna niyatal imam al imamata anna niyatal imamil imamata niyyar limanci ga liman la tushtaradu ba sharadi bane fi ayi halin a kowane hali min al-ahwal cikin halaye wa adillatuhum fi dhalika wadiha kuma dalilan su akan haka a fili suke wa anna al-imama domin shi liman innama talzamuhu niyyatu ada'il fard kawai abin da ya zama tilas akan sai yayi niyyar bayar da sallar farilla shi a karan kansa ka gairihi kaman yanda waninsa yake yin niyya min al-musallina daga masu sallah wallahu a'lam Allah shine masani wannan ka koma cikin ahkamul imam imama wal ihtimam lil munif wato a shafi na 200 da kuma tafsirul allam na Abdullahi Ali Bassam a taba'a ta maktabatu a darul haifa wato a wadda aka buga shekara 1414 hijiriya a mujalladi na ɗaya shafi na 23 abinda ban karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓar harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.